أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وانتعط فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معجزها ولا تستهزئ برسل من قبلك فهاك بالذين كفروا منهم ما كانوا به يستهزئون hakika an yi istihza'i da manzannin da gabanin ka ya rasulullah ko wani manzon an ka aiko sai mutanen su sun yi izgili da shi fa haka bil ladina safiru minhu fa haka ya sauka bil ladina ga wadannan safiru da sun kai izgili minhum daga manzannin nasu ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili da shi فكذا يهيق بمن استهزأ بك هكذا دون الاستهزاء لك يا رسول الله abin da ya yi izgili haka zai sauka gare shi kamar da ya sauka ga waɗanda suka yi izgili ga annabawan da an gabanin su wanda ce musu biyu ku yi tafiya ya filar da cikin ƙasa sun man zuru sannan ku yi kallo kai faka na aji batul mutabbidin yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya zamo min halakihim na halaka su sunna Allah ce duk manzon da ya aiko aka ƙaryata to zai halaka waɗanda sun ka karyata wannan manzon ku yi tafiya cikin kasa ku gani to kuma haka ya kamata a yi muku in kun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
kun ka ce musu liman ma fi samawati wal ardi ma fi samawati abin da cikin samai wal ardi da abin da cikin kasai liman gawa wai nawa ne kun ka ce lillah na Allah ne la jawaba ghayruhu ba wani jawabi in ba haka ba abinda a cikin sammai da kasai duka kayan Allah ne kataba Allah ya wajabta ai kaza ya hukunta ala nafsihi sarkanci arrahmata rahama fadalan don falala min da gare shi Allah ya nizanta ma kansa rahama ga bayan shi koyo shi janibin rahama Allah to ya irin jaya bisa ga janibin azabar Allah yasa mu'amalar Allah da bayansa kullum rahamaniya idan aka ga wani bala'i ya zo to mutane suka takaro su da kansu wa fi zarafun fi du'a'ihim ila al-imani cikin du'a akwai tausasawa wajen kiran kafirai zuwa ga imani la yasma annakum wallahi Allah zai tara ku ila yawmil qiyamati ila dinnan bi ma'ana fi ila yawmil qiyamati ai cikin ranar alqiyama li yudara bikum domin ya saka mu la raiba babu kokan tobi a cikin yinin alqiyama alladheena kafaru anfusahum waɗannan da suka yi hasara kan su fahim la yu'minun su kan ba za su yi imani ba
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
wala hun Allah ne ma sakana abin da yayi kawaici bil layl a cikin dare wannan hari da rana ai kullu shay'in komi da komi fa huwa rabbuhu Allah shi ubangiji ne wa khaliquhu shi an mahalicci ne wa malikuhu shi an mamallaki ne qala fi bidayati sura khalaqa samawati wal arda a cikin farkon wannan surar Allah ya ce ya halitta samai da kasai hadha al makan wannan bagire kenan al makanu as samawati wal ardu abinda an bagire shine samai da kasai walahu ma sakana fil layl wan nahari abinda yana cikin dare da rana kuma na Allah ne hadha az zamanu wannan shi az zamani istighrafu zaman wal ka'in fi zaman wato nutar da zamani da abin da ya zama cikin zamani wal makan wal ka'in bil makan da kuma bagire da abin da ya zama cikin bagire ma'ana sammai da kasai da abin da a cikin sammai da kasai duka kayan Allah ne kullu hadha lahu dukkan su na Allah ne tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki madaukakin sarki wa huwa as-sami'u Allah shine mai ji al-alimu kuma masani
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين kulka ce a gairar lahi shin wani Allah attasir waliyan nika riko ya zama majidincin al'amari na a abu dubu ya zan ina bauta mishi ba Allah ba in bauta ma wani Allah shi ko Allah fadar samawati wanda shi ne makirkirin halittar sama sammai wal ardi da kasa mubdi'uhu ma shi ne mai samar da su ba tare da wani ya gwada masa misali ba ai wannan bai kamata ba bai kamata in bauta ma wani allan da shi allah shi ne ya kirkiro samai da karfe ba wa huwa yut'imu kuma shi allah shi ne yake cisuwa ai yarzuqu shi ne kabala arziki wala yut'amu kuma ba a cire shi la yuzaqu ai ba a arzuta shi wal kace inni haqiqa ne umirtu an hore ni an akuna in zamo awwala farkon man aslama wanda ya musulunta lillahi ga allah قال مفسر مفسر يأتي من هذه الأمة wato an hore ni ne in zama ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma saboda kowane annabi da al'umma shi ke a farkon mai karba kiran abin da ya zo da shi ma'ana dai wato bai kamata in bauta ma wani Allah ba Allah da yake shi ya kirkiro sammai da kasai kuma shi yake fitowa ba a ciyar da shi sharaɗin ubangizantaka amfani idan ubangiji bai da amfani to ba ubangijin kwarai ba ne shi yasa babu ubangiji na gaskiya sai Allah da ya halitta samai ya halitta kasai ya halitta abin da a tsakanin kuma wanda ya cancanta abota masa nan ubangiji ya keɓance cikin ni'imominsa cewa shi ka ciyarwa amma shi ba a ci da shi saboda ciyarwa tana daga cikin hanyoyi manya na nema duk sauran ni'imomi suna biye da ciyarwa to shi yasa Allah ya keɓe ta nan mutai
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
wani kace in ni hakika ne wani ne kace ne a saba yana tsoron ina sai su rabbi in na saba ma ubangiji na ina tsoron azaba yaumin azaba wani ne azimin wanda yake babba kuma yawan kiyamati shine ranar kiyama ina tsoron in nawa Allah sabo Allah ke min azaba ranar kiyama mutai
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
man yusraf anhu wanda an ka juyar da shi daga gare shi ma'ana azabar ranar kiyama duk wanda Allah ya juya ta daga barin shi ya zama baya cikin waɗanda aka wa azaba ranar kiyama yau mai da ranar nan fa kadar himahu hakika Allah ya mai rahama duk wanda ya ƙetare azabar ranar kiyama to shi kan ya samu babbar rahama Allah ta musu arada Allah bihi alkhaira Allah ya ni alheri da shi yasa kowa abin da ya kokari ya zan dai lahira an samu ketare ba duk wahalar da an kashe duniya ko mi girman ta in dai mutum ya samu shiga aljanna to a wahala ba a yi ko guda ba amma duk da yawar da mutum ya sha duniya in dai lahira wata zai shiga to bai samu komai ba duniya da lahira shi yasa mutane suka bambanta wasu sai Allah ya ba su ni'ima duniya da lahira من الجنة إلى الجنة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سجادة دنيا سجادة لاهرة suna muminai kuma sun yi aikin kwarai kuma Allah ya ba su dukiya ko mulki da wadata a nan duniya kuma waɗannan kayan Allah ba su sa sun kamanta da Allah ba kenan a duniya suna cikin aljanna irin da duniya kuma in sun zo lahira Allah ya sa su aljanna Allah ya sa mu cikin akwai mutane waɗanda suke su kuma za su rayu aljanna a duniya su shiga wuta a lahira su ne mutanen da ka jin daɗi a duniya amma sun zo lahira ba su imani ba sai Allah ya sa su wuta amma sai karfafin kafirai duka haka shi yasa annabi ke cewa a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri duniya kurkukun mu'mini ce amma aljanna kafiri su kafirai nan duniya duk dadin da suke ji aljanna suke nan idan suka zo lahira ba su da komai to Allah shi muna tsayi da wannan akwai mutanen da suke minan nari irin jannati suna cikin wuta a nan duniya in sun tafi lahira su ga aljanna mu'mini ne bai da ko dari ko na kai bai da kullum rashin lahiya talauci wahala keya yunwa ko ina ba wani abu na jin daɗin rayuwa amma kuma Allah da fadlihi ya zubo masa arzikin yarda da Allah da tsaya mai ibada to kaga da zahiri kamar yana cikin wuta amma da ya mutu ya kai aljanna shi ya zama minan lahi ila jannati to kuma da aka samu ai babu laifi ya ja wahala duniya amma zai ja daɗi lahira ma da na da wannan an samu aikin kwarai to kashi na hudu ne minan lahi ila lahi Allah shi mana tsari duniya ba daɗi lahira ba daɗi kafiri ne bai musulunta ba kuma Allah ya sako mai talauci kaga kamar yana cikin wuta kuma in ya mutu wutar jahannama na jira ne minan nari ila nari Allah ya kare mana haka to duka dai in dai mutum ya samu ya keta sirati ya sha alkawtara ya shiga aljanna to komai ya zama daidai kuma can ne wajen barka hausawa yan kace wani barka sai ce Allah ya kai mu fagen barka wai fagen barka in an keta sirati an ka sha alkawtara an ka kai aljanna to yanzu kan barka amma duk wata barkar da bata kai haka ba to da sauran za a kawo Allah ya gwada mana mu wannan wannan barka mace
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن ضدك الله إذا الله يشاهيك بضر درجة الله هي بلاء بلاء كمرض كمرة الله هي وفقر لتلوتي فلا كاتب له باب من ياي ولن بلاء درجة الله هي أقول تلوتي إلا هو سيدي الله komi kokarin ka wajen nema ko maganin rashin lafiya ko maganin talauci ba mu yaya talauci sai Allah wannan ba su taba sai da kuma Allah ya yi ka da alheri ka hadin kamar lafiya wa ginan da wadata fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah dai mai iko ne mutum komai idan mutum ya san haka sai mai da hankali ne wajen da arzikin duniya ga Allah da wajen da arzikin lahira ga Allah in Allah ya sako ma bala'i ba mai yayi sai Allah in kuma Allah ya sako ma rahama sai to wannan farlan Allah ce haka ya gada ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulamu wa allimuka kalimatin ina sanar da kai kalimomi ittaqillah ka ji tsoron Allah ya hafarka Allah ya tsare ka duk wanda ya ji tsoron Allah to zai samu tsarin Allah ba sai ya rufe masu gadi ba ittaqillah ka ji tsoron Allah ta ji ka samu Allah ta ja haka mutuntar ka idan ka ji tsoron Allah sai ka yi Allah kullum kina kallon ka da ije kiyayewa da tsarewa wa idza sa'alta illa ka roƙo fa sallallahu ka roƙi Allah duk abin da zaka roƙa kuma to ka roƙi Allah kowa kowa kan maza mu roƙo wata rana zai roƙi da kowa dai amma shi Allah kullum roƙon bawa gare shi girma ne ga bawa sannan komi kyautar mutum suna cewa walau su ilan nasu turafa na arzatu idza qila hadu an yamallu wa yamnu da za ka tun mutum da Allah da kuka zaka wani ya ɗebo ya baka ɗebo ka zaka wani ya ɗebo ya baka ɗebo ka zaka wani ya ɗebo ka ba da banza wata rana in ka ce da Allah ba ni sanar da kai wallahi na ga zuwan ba ba to amma shi Allah ba wata da yake cewa haka sannan komai karfin mutum wata rana za ka yi tiyar kuma amma kuma Allah mu ne shi yasa in za ka roƙo ka roƙi Allah wa idan ta anta in za ka nemi taimako fasta in billahi ka bi taimakon Allah Allah shi ne mataimaki wa alam tadri anna al-ummata haqiqa al-umma law istama'a da taru ala an yanfa'uka bi ala an yanfa'uka da ta su amfanar da kai lam yanfa'uka ba za su amfanar da kai ba illa bi shay'in sai da abu katabahu Allah laka wanda dama Allah ya ga rubuta maki duk duniya ta taru akan su baka naira ba za su iya ba sai dai tun tuni in Allah ya rubuta naira to ta Allah ce za ta biyo ga hannun su a baka amma inda bai rubuta ba da ba yadda za ka zo gare ka zo gare ka wa yana tawa su da mutu ala an yadda ruka kuma da umma duk sun da rubuta da su cutar da kai lam yadda ruka ba za su cutar da kai ba illa bi zai sai da abu karka tabu Allahu alaika walla Allah ya riga rubuta maka shi ko sun yi kulle-kulle duk duniya yanzu za su tsunna ba karri allura da doke ka ba za su iya ba sai dai in tuntun alƙalamin ƙaddara Allah ya rubuta ma wannan sukar to sai sukar ta fito ta hannun su bisa da ƙaddara wa Allah amma ba yadda za a yi da kansu wa alam ka sani Allah ma asabaka duk abin da ya same ka lam yakun bai zamo ba da yau sai aka don shi kurin ka duk abin da kaga ya zo maka to dama zuwan zai yi ba yadda za a iya zan bai zo ba wama asaba aka kuma abin da ya kore ka Allah ya kore shi maka bai zama zai same ka ba kuma duk abin da kace na ku to da ma kula da shi wa alam ka sani annan nasara hakikatin nasara ma asabri tare da hankali ya tabbata tare da hankali don mai zuci nasara ga duk abin da ya ta samma to ya sa da hankali insha Allah zai ga nasara suna cewa asabru sayfun qafirun la yuqa ala shay'in illa sabahu hankali takobi ne mai kacewa ba za a taba azaci da wani abu ba sai a sai hankali ya kaci wannan abu saboda haka komi mutum ya san mai yasa hankali yau da gobe to insha Allah zai garkar akan abin wa Allah baraja kuma rudi ma alkarabi yana tare da bakin ciki duk sanda ka ga damuwa ta kai ma ko ina to kai bishara alkhairi na ta bayan ta wa ma'alla ma'al usri yusra kuma hakika tare da kowane tsanani akwai sauki shi yasa kullum idan tsanani yayi yawa to ai bishara insha Allah sauki na ce shi yasa kin mu yake cewa wa kullu laylin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yasar bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al adlani law ya'lamu al insanu man rahmanu yalqasuru dhalika al insan kowane dare akwai rana bayan shi kowane tsanani akwai sauki bayan shi bar kowane tsanani akwai sauki guda biyu kamar da yadda ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wai kan ce da mutum ya san ma'ana Allah ar-Rahman da iya tsinke sharri sai ce maraba da kai maraba da kai saboda bayan kowane sharri alheri yana ciki to shi yasa irin waɗannan hadisan sai su ba mutane da tsuwa da kuma hadisan da suke magana matsayin mumini a wurin Allah da zarar mutum ya kalmar shahada bisa ga yarda da ita to shi faɗan gatan Allah ne komi na shi Allah bai aiki in sauro ya cije ka Allah shi biya ka idan an kai baci Allah shi biya ka in kudin ka suka baje Allah shi biya ka in kai rashin lafiya zazzabi ko majina ko kowane irin abu shi mumini turawa da suke inshora ta rayuwa ko yau Allah na kai shi Allah da ka ce la ilaha illallah to kai jarar insurance da yadda dukkan abin ka ba za ka yi hasara ba Allah zai ga shi yasa sauro in ya ce musulmi to sai Allah ya ga ya ci zuwa da sauro ya mai ba kyauta shi ne ya banza ga yi ba wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in azabathu dharratun shakara fa kana khairan lahu وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ما ماتي قال أمر المؤمن shi al'amari ne dukkan shi alheri ne kuma ba wanda haka nan sai mumini idan abin farin ciki ya samu ya gode ma Allah abin ya ƙara zama alkhairi in sharri ya samu shi hakuri kuma abin ya ƙara zama alheri shi ya samu musulunci ba ƙaramin kanzi ba ne da kawai mutum zai kalli irin wanda musulunci ka ba mutum wanke wa zuciya sadda damuwa ta samai ya gane wannan minan lahi ilaihi ne ya bar Allah wannan dai ya isa kyakkyawan matsayi ga musulmi da yi ba musulunci don wanda ba musulmi ba idan musiba ta samai sai tambayoyi to wai an ce wannan abai faru ta ina ya fito daga nan sai tunanin shan guba a mutu ko haɗawa rijiya ko haɗuwa gada ko kashe kai saboda babu imanin zai da ba zai mai da wannan kaddara zuwa ga matsayin da shine Allah shi kuma mutum duk abin da ya faru ya san mahita ta ya san makoma ta kuma ba banza ya tsaro ba ba banza zai koma ba to Allah ya zara mana imani wannan Allah da zurrin a wani ne mutum Allah da zurrin idan Allah ya tsaye da rikin laya bala kafi bala ruba mai yayi illa wa sayyi wa in yamsaka in ya tare ka bi kai da alkhairi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah dai mai iko ne duka komai da komai mutai ta
وهو القاهر فوق عباده وهو الحليم القدير وهو القاهر الله شيء مرن جاي القادر wanda aka iko la yuridu shay'un wanda komai bai gajiyar da shi mustajiran wanda an madaukaki fauka ibadihi bil fitrin bayan shi daukaka ta rinjaya da iko ba daukaka ta ce Allah na sama ba wa huwa hakimu Allah shine mai hikima bai tarki a cikin dalikai ne al khabiru kuma shine masani bi bawadin inda abin da sun kaboye
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
wanda ta yi jayin wani abu ne a kabar shaharatan amma ke girman teku nazara da ma tsaro da nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta dauka ta da cikin annabi sallallahu alaihi wasallam idla bi man yastadlaka bin nubuwati suka ce kawo mana wannan kace don ka akan annabtaka fa inna ahlul kitabi an karuka ahlul kitabi su da da kawai sun ce ƙarya ne kai ba annabi ba ne sun yi mutum kaza haka zo wanda da ke zo da zai tabbatar da kai manzo ne daga Allah to sai Allah ya saukar da aya sun ka ce musu an yi in wani abu ne a kabar shahadatan amma ni girman shaidu an yi shay'in a kabar shahadatan wani abu ne amma ni girman shaidu sun ka ce lahun gare su an yi shay'in a kabar shahadatan kulillah ka ce musu Allah ba wanda ya girman shaidu kamar Allah shi babban shaidu in lam yakulu ko ba su ce haka ba la jawaba ba wani jawabi bai ku wajen sa ba wanda ya shiga in kana da ce ku na kalje wanda ba a taraddudin shi da sai shi ne Allah to shahidun Allah shi ne shiru bai ni tsakanina ko bai nukun da tsakanin ku ala su da kini da gaskiya ta to wanda Allah ka shidu shidun ba shi kamala Allah ya ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mutum da Allah ya ce da wani filu kuma aka bada wa uhiya ilayya an yi wa aiki zuwa gare ni hada alquran wannan alqurani liban zarakum domin in yi muku gargadi ya ahla makkata ya ku mutanen makka bihi da shi alqurani wa man bala da dukkan wanda alqurani ya kai gare shi ai wa man bala da alqurani da duk wanda alqurani ya kai gare shi an yi min wahayin qur'ani don in yi muku gargadi da shi ko mutanen makka da kuma duk wanda alkur'ani ya kai gare har ranar alkiyama shi yasa yanzu yau din nan duk wanda ya fita kasa bai da uzuri gaban Allah ranar alkiyama akan Allah bai aiko manzo ba dan yau babu inda ba a san alkur'ani ya tuba a duniya su musulmi da ma su suna nan mulki da abin su to kafirai su wanda tarabbudi amma dai sun ji labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani to saboda haka annabi ya isar alqur'ani ya isa wala hada don haka ne kullu man balagha alqur'an duk wanda alqur'ani ya kai gare maka Allah ma anzarahu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai annabi ya mai gargadi mushafahatan baki da baki min aljinni na aljannu wal insi da kuma mutane duk wanda ya ji labarin alqur'ani to manzo Allah ya mai wa'azi kuma ya sadda sakon Allah gare a lahira bai da uzuri gaban Allah وفيه تأويل كما ولن لأنذركم به ومن بلغ من بلغ إلا ولا القرآن يكي غير كما ينا تفسر أنت لأنذركم به ومن بلغ domin yi muku gargaɗi da shi da kuma dukkan wanda ya balaga wato wanda ya kai shekara goma sha takwas ko kuma ya yi mafarki ko in mace ta yi al'ada to duk wanda ya kai haka nan kuma alkurani ya zama gargadi gare shi wannan tawi ne ko kullu baligin da kowane baligi ayan da kuma sun kula da suna kula ce du annama Allah cewa tare da ubangiji akwai alaha kan wasu ubangijai ko kuma wasu kullu ashhad kace ni dai ban ce ba la ashhadu bi zalika ni kan ban ce haka ba ni ban ce dai Allah shi da wasu abokan tarayya ba kulillama huwa ilahun wahidun ولله ما تجد هو في الله إله وبنجد الواحد المكدسي وإن لي حقيقني بريء برنتسنك مما تشركون تعمل كي تاريا ما هو تعرفي من الأصنام ندبهما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
الذين آتيناهم الكتاب في الله يشهدوا في الشهدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم منصور إلى الجليل شهدون الله كما يشهد sana alladhina atainahum kitaba wadannan da sun munka ba lillahi ahlul kitabi da aka ce wai sun yi musu manzancin ka don haka ka bi dole ce to su ahlul kitabi din ya arifu na ku ai sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi na'ati da sifa da yake ku tuki da cikin da ta farko har da sunan shi ma kama ya arifu na abna abun kamar yadda suka san ƴaƴan sun san annabi sa cikin at-taura da linjila da ya zo da sifofin da aka sifanta cikin at-taura da linjila sun san annabi shi din ne kamar yadda sun kasan ɗiyansu ɗiyansu ne ubangiji yana da hikima wajen bayyana abubuwa in yace ya arifu lahu kama ya arifu na aba aho sun san shi kamar yadda sun kasan uwayensu to sanin suna da walakin domin ɗa bai sanin uba kamar wata uba ta sanin ɗa shi uba gaba gare aka cikin yaro kuma a haifi yaro tun yana jariri ya san dukkan irin ɗabi'u ne har ya zama abin da ya zama saboda haka ya kewaye sani ga dukkan abin da ya shafi yaro na ɗabi'u da halaye da kuma wasu abin da suka yi da ake gini to amma shi yaro ko ne kaza ne yana ce ganin ɗaya zai uba ne gudan babba abubuwan da sun kauce duk bai san su ba saboda haka sanin uba ga ɗa ya yi ƙarfi bisa ga sanin ɗa zuwa ga uba sunan da Allah zai bayani bai ce sun san annabi kamar wanda sun san uwayensu ba don sanin uba yana da taraddudi yace sun san annabi kamar yadda sun san ƴaƴansu don uba ya kewaye sani ga komi game da ɗanki shi yasa Allah ya ce haka kamar ya rubuta kamar yadda sun san Allah wa ɗayansu annabi ta kasu da wani wasu waɗanda da sun kai hasarar kansu ba mu la yu'minuna su kan ba su imani bihi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka rashin imanin su da shi ba wai rashin sani bane rashin rabo ne shi Allah sai ya ga dama innaka la ta'di man ababta walakin Allah ya yi man yasha yana cewa annabi Muhammad ba ka shirye da wannan tafu amma Allah shi yake shirye da wannan sun san annabi tsaf amma da yazo saboda neman girman duniya sun kai musu ne kuma sai Allah ya tsine musu kuma shi asala da fadan Allah da yahudu har yau mutum annabi muhammadu bayan sun san sufofin shi waɗanda Allah ya bayyana musu cikin littafin mutai
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم باب mutum guda mafi zalunci in ka muna kallon babban azzalumi to babu azzalumi na ƙarfi min maliftara Allah ne kariban bisa ga wanda ya kirkiro ma Allah ƙarya bin isbati shariki da dangana abokin tarayya ilaihi zuwa ga Allah azzalumi ba ko da ko zalunci shine wanda ya wa Allah abokin tarayya aw kazzaba bi ayatihi ko ko ya tsare da ayoyin Allah sune alquran shine alqurani wanda ya wa Allah abokin tarayya ko kuma ya kare da alqur'ani to shi babban azalimi inna hu hakika shi wanda ta ne yake la yuflihu az-zalimun az-zalimai ba ba su samun babban rabo az-zalimai masu wa Allah abokin tarayya da az-zalimai masu kare da alqur'ani to ba su shakka ba su samun babban rabo a ranar kiyama Allah ya kiyaye
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون warkon ka suna yau mana shirin ranar da muke tara su jami'an baki daya ranar kiyama kenan yau mal hajari ranar taruwa sada Allah da tara dukkan alkhala'i duk tarikai gaba ɗaya kamar yadda muke bayanan mahashar kowa da kowa sai ya taru dabbobi mutane aljanu mala'iku gaba ɗaya suna shirin muna tara su jami'an baki daya sun mana kulu sannan mu ce للذين أشركوا ولا تشركوا في تاريخ توفيقا للذي مثل أين شركاؤكم إلى أكن تاريخكم الذين وجدنا كنتم تكون كلمة تسمون كنا ريا كاور أنهم شركاء الله سوى سوء أكن تاريخ Allah ya san ba za su shagwaje su ba don dama Allah bin hakika ta bai da abokin tarayya hayali ɗaya ne kafirai ka yi. Ya ka taru ranar kiyama sai Allah ya kira kafirai yace to ina ubangizai yan ko abokaina waɗanda su ma ubangizai na kamar ni ba an ka
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
kuma lam da kuma fitina to sannan uzurin su bai zama ba fitina nan ana fassara ta da kafa uzuri lam ta kun fitina to kafa uzurin su bai zama ba ko lam ta kun fitina to jawabin su bai zama ba in aka tambaye su ina abokan tarayya ta da kuka faɗa san duniya domin da jawabin su ba su da wani jawabi illa an kalu ba ce sun ce illa qawluhum zai wa su wallahi mun rantse da Allah rabbi na ubangijin mu ma kunna mushriki mu ba mu kai muke masu tarayya Allah da goyi ba shi mutum bai bayan al'ada ce shi yasa ake son mutum ya saba da al'ada kwarai kamata yi su ta mutu wa kamata mutu ta ba duk da biyan da ka rayu a kanta da ita za ka mutu kuma da ita za ka da kai nan sun saba da rantsuwa kan karya ya tsara Allah yana gaban mahajar da aka tambaye su ina abokan tarayya da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantsa da Allah ubangiji mu mu ba mu tarayya ba ba ba ba ba ba mushrike muke ba mu taɓa yin tarayya Allah da guri ba to kaga bin rantsuwa saboda sabo da rantsuwar har yanzu ba su guje ba suna yin ta inda rantsuwa ba ta da amfani don shi Allah Allah mu guyubu ne ya san sun yi tarayya da shi mutai
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قال تعالى ومن يسير انظر كيف له يا محمد يا كي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كذبوا ولكم كي كريا على أنفسهم تركوا da nafi shirki da korewar shirka abin da gare su sun kare da kansu da kansu mushrikai ne a duniya amma sai ƙarfin rantsuwa ga wani Allah cewa ba mushrikai ba ne sun sun sun wato sun kare da kansu wadanda su ma gano yaftarun ma gano abin da suka zama yaftaruna suna suna suna kirkirowa wato suna kira ƙarya wadanda ya bace alhum da gare su duk abokan da rai da su yau sun bace zuwa kowa sai Allah wanda yake shi ne marin jayi mutai
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
wa minhum akwai daga cikin su man yastami ilayka wanda ka saurari zuwa gare ka ai karatun ka na qur'ani da za ka rasa in ka yi karatu Eh, mun ja bayani irin su abu jahil da abu abu da abu sufyana su kallabe bayan annabi muhammadu da daddare suna sauraron qur'ani shi ne allah ke cewa daga cikin a cikin su akwai man yassara ilaika waɗanda ka saurare zuwa ga karatun kala alqur'ani wadanna qulubi wadanna ala qulubi makinnatan amma wadanna mun sai akinnata ruhi ala qulubihim bisa da zukatan su ai aka fiyatan mun sanya wani ruhi an yafqahu ai Allah ya yafqahu karatun alqur'ani kaji ana karantawa amma Allah ya hana nuri ne ya shiga cikin zukatan su wafi azanin a cikin zukatansu kuma wakaran mun sanya wani irin nauyi ai sama ban kurunta wala yasma'una hu ba mu alqur'ani sama a qabulin ji inna kafa wa in yara kullu ayatin in suka ga kowace aya mu'jiza kenan wanda ka gwarin gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba sun sha kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai annabi ne yi kaza in kai annabi ne yi kaza in kai annabi ne yi kaza sai yi amma kuma ba zai zafi imani ba saboda Allah bai nufe su da imanin ba shi ne wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha in sun ga kowace irin mu'jiza da gare ka ya rasulullah ba za su yi imani da ita ba hatta idza ja'uka hatta idan suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai yaqulu allazina kafaru kafirai suna cewa in hadha wannan abin da ka zo da cikin alkurani ba wani abu bane illa asatirul awwalin ba sai kare suka da sun mutanen farko kan abahiki kamar labaran ba da dariya wani ajibi da masu ba da mamaki zan usuratul gazami da su wannan alkurani da aka ba komai bane illa ga sunan mutanen dori maganar da aka faɗi a yi mamaki ko maganar da aka yi don ba da dariya iyakai da sun tafi alkurani kenan Allah ya hana su nuna alkur'ani ga zukatansu ya hana su jin hikimomin shi balle su yi imani don haka Allah ya ga dama shi ya zafi imani ya san Allah ne duk wanda ya samu kansu mumini shi saboda Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun mu'mini ku tsoron Allah gaskiya tsoro ne kada ku yadda ku mutu ba sai kuna musulmi saboda duk wanda musulmi Allah ya masa baiwa to ya yi shukurar rike musuluncin nan har ya mutu bisa ga musulunci musulunci kyauta ce da Allah ba dibara ba ce ba wayo ba ne sai ka samu wani dukkan aya an zo mai da ita kowace irin mu'jiza amma ba ta tsaga zuciya sai ba balle ta zafi imani wani kotun ɗaya zai aiko annabi shi ta ga annabi har ya gane da ya gane ya liƙa hannu shi bai a yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah to Allah ya yarda da shi ya masa wannan baiwa sai ka samu gari irin sakkwato babu kagari ko guda kila ka yawo ta cikin ƙasar sakkwato ƙauyukan da dukkan zuwa da sun kai kowane ƙauye ba ka samu wanda bai imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba haka sai in ka zo wata ƙasa duk kasar gaba ɗaya sai ka yawo ka ga duka yin suna mutum guda mai faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah to mu da Allah ya mana baiwa da yarda da Allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba tare da mun ganci ba ne mu tambaye mu mu'jiza mai ta gode Allah falala Allah ce ta samu karon musulmi Allah mun gode Allah ka tabbatar da mu musulmi mu ne
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون wahum su kafirai yarhauna suna hani anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su barin a taba shi nazala fi abi talib wannan aisha ta kaga abu talib baban ali ibn abi talib wanda shi ne ya zama matsayin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da abdul muttalib ya rasu kamar annabi na shekara goma tun a sannan shi ne liwalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har annabi ya zama manzo har ya zauna wajen shekara goma sha wani abu yana mazan Allah garin Makka duk dai sannan Abu Talib shi an matsayin mahaifi ne ko wani irin mataki ya ɗauka don kada a kai na- a kai ga lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya wa su yal haura suna hanawa an daga taba annabi nazarin ta so kafi Abu Talib da Abu Talib kana ya zamo idan aradu al-imana in sun ka tahi sun kai nuni imani bin nabi da annabi man abu sai hana shi abu talib in sun zuwa su yi za su musulun da aka kuma musulun su gane wai na rayu ta talahu in kuma sun kalli kitan annabi man abu sai hana su aidan kuma bai barin bai barin a yi imani da shi kuma bai barin a taba shi ya ki shiga ya ki fita. haka Allah ya so ya yi kowace irin kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko da suka zo suka ce ka ba mu ɗanka ya zau kuɗi ya kaso mu tada mai da kowa kuɗi idan mata ya kaso mu za ku mai ɗiyar larabawa idan mulki ya kaso mu mallaka mai kan mu ya zama shi a sarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba su ne su ba kalma guda ta raba mu Abu Jahil ya ce ya faɗi ta zan faɗi goma ya ce ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da bai goma a jiya mu da Allah Allah da yi uku da kuma da uku ya bukatar mu bai fita Allah dai guda bai dai son a gida mu bi don ka zake dawowa wani lokaci har sai na har Abu Talib yaji yaji da yake to dana kai tunani yace sai maza Allah yana kuka yace baba wallahi in sun dauko rana sun da zaga hannu na da dawa sun ka aza wata hannuna na wani ba zan bar kira zuwa ga Allah ba sai Allah ya bayyana addinin da kuma shi na tuku yace ta shi ne ta ci gaba da lamarin ka to haka da ya ci gaba a tabbata yadda sun an ka taba annabi ba kuma duk da yake yanzu haka suke ina da akwai Abbas ne ko Jafaru wajen da aka yi wajen Aqaba da mutanen Madina sun ka zo an kai yarda sai sai da ya kawance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan makka ta buwaya ka ta so ka komo wurin mu mu za mu gane ka yanzu mutanen madina an yi wannan wajen jama'ar to abbas ne nake bi ko ko ko jama'a ɗayan su ne ne cikin amurin mazalla ya halarci wannan zaman da mutanen madina da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da an ka gama yarjejeniya sai su kula ka da kun gane shi ɗanmu ne ya taho da addinin da ba mu yarda da shi ba ya wautar da ubangiji mu wautar da hankalin mu amma duk da haka dai mu ba mu bin shi ba amma kuma tare da mu bin shi ba mu bari kowa ta fada da shi yanzu hukunci in kura ta kai bango ya tafi da kuma wurin to in kun san kuna yan kare muna bin mu kan a taba lafiya sai mu bari ya tafi da kuma wurin in ko ba ku iya tsare shi ku ban muna abin mu ba ku ne ba mu bari a taba shi sai Allah ka magana anan wasu yan da suka yi imani sun yi kowace irin kariya gare amma kuma ba su suka yi imani da shi ba saboda Allah bai yarda da haka ba wa shine ce in arada in aradu asalahu in sun kai kashi shi man an sai hana su da su ko su yana hawa suna hali suna hana Allah ba da yaro daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ala tibai nabi daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wayan aure kuma suna nisantawa ayyata ba a nuna suna nisanta mutane yan da gare shi kar ku bi shi ga ibada kar ku bi shi ga addini amma ko ba bai da ku taɓa lahiya fala yu'minu na ba su imani bi dinci wa in yuhlikuna illa anfusahum ai ba su halaka kowa sai kansu la anna zararahu alaihim saboda cuta zai ga kansu zai koma wa ma yasuruna amma ba su sani ba da zalika da hakan da wannan ya isa mutum ya gane cewa imani baiwa Allah sun yi tsaye bil haqqi ba ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi tsaye bil haqqi ba bai zai shiga addini ne ba ga gaskiya ga sun ki shiga sun kira mutai
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونقول من المؤمنين ولو ترى لكاكني يا محمد يا كي محمد صلى الله عليه وسلم إذ وقفوا تدع تقيدوا أي قلدوا أنك جدا فعلا النار جدا ودا وكافرين أذكرك فقالوا ذلك يا ليت لا يا كيف ملاديك في مون رب أنا ميل إلى الدنيا زهر الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا يلم الله كوم قريتاوا لآيون أبنجدهم ونكون مظلم من المؤمنين لدى المؤمنين لو رأيت هذا لكان وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت أمرا عظيما لكان مظلم الأمر رانا القيامة كافرين ذات يقول ذات لا ناسني لكن أبدا سكيو kuma za su yi burin da za a mai da su duniya don su yi imani an ce ita lahira fasahi gidan da na sani ce darun na gani ce duk wanda ya mutu sai ya yi da na sani ko wani na akwai nadama ta ba a yi aiki ba akwai nadama ta an gajarta aiki wanda bai aikin gaba gaba ɗaya kamar irin kafirai su nadama su ta hasarar duniya da lahira sai an riga an fada ba mafita to shi ko musulmi komai yawan aiki ne in ya zo lahira ya ga sakamakon aikin alheri sai ya ga kusuri ne tasawa sai ko a sai haka abin yake ya zama azumi sai ne talin da alhamis aida na san haka yake da kullum azumi ne a shi haka lamarin yake iya ka sallah ta ta na bila ta bai da wuturi wallahi da na san haka abin yake da kullum sai na raka a dari to komi ibadan mutum ranar alkiyama ranar da na sani ce wanda bai yi ba da na sani na kucewar lamari gaba ɗaya wanda ya yi kuma da na sani na gajar da aiki ya kamata ya cika zaka amma bai cika zaka ba to Allah ya rage mana wannan da na sani
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
bal bada dai bada lahum ya bayyana gare su ma ka zo da hukuna abin da suka koyewa min qablu gabanin hakan da ya kutumo da suke koyewa sauran da wadansu wallahi rabbi na mako na shirke ne walau su da an mai ce su ila duniya zuwa ga duniya fardar bisa da kaddarawa la'adu da sun koma limanu hu anhu zuwa ga abin nan da an kahane su daga yake mana shirki da daga kafin وإنه حقيقة لكاذبون ما تكرهن هذه الآية ما تفيني تولنا آية هي أدل دليل يتأمل كرهن دليل على أن الآية لا تحمل على الإيمان لتكتوى مؤجزة بعد سابقين في إيمان أكبر آية من يوم القيامة من يجرم آية يتسير عن القيامة ولما رأوا يوم القيامة تتكى بلسك كلام القيامة وما فيه ذا من أسكين يلن قال الله تبارك وتعالى تعالى مرة كثيرك إنهم حقيقة كوكا كرن تسك القيامة قلو قلو لو ردوا لأما يجيب إلى الدنيا الله الدنيا لعادوا دا تنكوما إلى كفر الله كانوا تأيضهما سنة قال من قدر يا رجايا komi mutum da aka yi nan duniya ba su ba to Allah ya rama an zo sun ga lahirar kurkuru da bala'in da a ciki suka ce da Allah ya maishe mu duniya mun ga uwan bari da mun yi imani Allah ya ce wa law dula adu li ma zu an ko an maishe su duniya kafin da sun kai tun farko shine za su baki don ba mu Allah ka zaba aya ka za imani ba imani yadda Allah yadda Allah ce kawai da hukuncin Allah in Allah bai fadli ne ya zaga cikin mu'minai to kai ga gama lahiya in ko kai za ta ko alkiyama an zo da kurkuru to za ka kai imani Allah ya tabbatar da musu da imani تريد يوم القيامة وفيه قال الله تبارك وتعالى إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعمت الدنيا لعادوا لهم كما إلى الكفر إذا كانوا في أيضاكما وقالوا منكر البعث ما تروح القيامة ولكن في إنها ذاك ذاك
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
وقالوا ما تروح القيامة في إنها ita alkiyama ita duni ta rayuwa ba komai bace lamari ba komai bane illa hayatul dunya ba sai rayuwar mu duniya wa ma na harbi mu kuma fina mu ba wanda ake kasuwa muke ba da na wannan sun yi mutum alkiyama shi kuma mutum alkiyama ta dace ne su suna ganin iyakar duniya a yi tarholiya idan aka gama tarholiya mai mutuwa ya mutu to babu wani tashin alkiyama kuma babu wani tsari na ja bayani cewa abin da ya sa kafirai ba su iya barin shan giya kuma ba su iya barin wargi saboda manzantan annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji wani mutum mai suna Muhammad wanda ya bayyana a Makka lokaci kaza ya zo daga alqur'ani daga Allah cewa idan mutum ya mutu za a yi masa hisabin ayyukan da ya yi wanda ya alkhairi aljanna wanda ya yi sharri wuta duk sun san haka to sun murje da sun ki imani bisa ga alkuwar Allah ya kaddara amma wajen da haka zuciyarsu tana nan tana tsarkarkarkar shin wai abin gada bawan Allah nan ya zo da shi mun ka yarda in ya zama gaskiya ya za a yi ta ci ta kare shi to wannan ana shi ka sa kullum cikin damuwa suke hankalinsu ba zai kwanta ba sai hankalin ya bace ko dai ta hanyar shan giya ko ko ta hanyar wasa shi yasa fiye da kai ba ka raba kayaran duniya da wargi da shan giya kowane irin wargi na banza wanda bai da ma'ana ma sai ga an karu gaba ɗai duniya duk za ta rabu saboda shi kuma suna kashe ko nawa saboda wargi saboda shi ka shagaltar da su ga tunawa da abin da annabi muhammad ya zo da shi suka iya yarda da kuma aƙibar rashin yarda da abin da ya zo da shi to shi yasa kullum ko a jagiya hankali ya bade ko ko a tawar ki an gane ba sai a manta da abin da zai zo na gudun manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai kafin Ali wa kaza duk da wanda ke wanda ko ka yi wuce yayi annabi ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam wa qalu sunni inna ilaha illa dunya wa ma nahnu bil mawqufin kaza
ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى كان gani in wukifu kada za a tsaye da su a ranar binin bisa ga ubangijinsu لرأيت أمرا عظيما كما لا كان ربما الأولي أسعد كافرين ومن الله وكان تنكيرانا القيامة قال لهم على لسان الملائكة في الله يقيم وجودك بحق الملائكة أليس هذا البعث بالحق القيامة لكم مجاتا يملك والدتي أتابع قالوا تدري بلي الله بالقيامة وربنا مهاجر وبلدهم إنه لحق حقيقة القيامة لن تملك يملك بالقيامة akan rajul ala nafsihi ba wa ya kai ne ku ala sai Allah ya ce fuzul azaba ku dan ne azaba bima kuntum takburun da sababin kafircin ku abin da kuka kafa cewa fi duniya a nan duniya ku ga ga azaba ta tabbata gare ku nan ba wurin gudu Allah ya kiyaye
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم
kazzabu bi liqa'illah al-haqiqa alladheena wadannan kazzabu da sun karyata bi liqa'illah daga mawada Allah shine al-qiyama wadanda suka ce ba su yarda ana al-qiyama ba to khasiru khasira sun yi hasara hatta idza ja'atuhum as-sa'atu addai sadda lokacin sadda al-qiyama ta zo musu ba ga tasar bisa ga abuke ai ku da tasar bisa ga abuke nan ko ne mutuwa da mutu ba da duba zamani ko ko ita alƙiyama da take lada bikum illa ba ga tasar ba ta zo muku da bisa ga abuke an ce haka alƙiyama ta ruwa ko da yake akwai bishara da cewa duk mai imani da Allah to alƙiyama ba za ta yake ba idan kura ta kai bango ya zama alƙiyama ta zo kusa sai Allah ya sako wani iska mai karfi mai sanyi sai ya zaya dukkan ruwan ran wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah shike nan sai ya koma wurin Allah ta hanyar mutuwa cikin tafsi da zuba sai a bar bisa ban kasa a shararin ne waɗanda da su da dabbobi da tsaye ai bi dan mai wadin la ilaha illallah ɗaya ba a samu yana cewa idan lam yakun man yakurullah zalzalar zalazil sa'atin wa nadal mu'azzil idan bisa kaza an karɓi mai faɗin la ilaha illallah mutum guda babu to sai Allah ki girgiza kaza sai israfilu ya rusa ko alƙiyama ta tashi to alƙiyaman nan sadda za ta zo waɗannan asharawu an ce mutum na kasuwa ya yi ciniki an ban mai sadda zai miƙa kuɗi a bashi abin da ya saye sai israfilu ya rusa ko sai alƙiyama ta tashi saboda haka za ta zo bagatattar bisa ga amfi ba da su ba tsammani to shine ke cewa har sai idza ja'akum as-sa'atu idan al-qiyama ta zo musu bagatattar bisa ga amfi qalu jannati ya salatana ya ya da na sanin mu ala ma farratna bisa ga abin da muka gajar safiya cikin ta wa hum su yahmiluna awzarahum suna daukan laifukan su ala zuhurihim bisa ga bansu da an tafihim inda albabi shine zurban zuwa kurkurin tashin alkiyama fi aqaba shay'in suratan wa wa antanahu wa antanahu lina wa tu'ayyidu Allah zuwa cikin mahimunin sura wani irin wata irin halittar da baka taba ganin mummunan halitta irin ta ba kuma baka taba jin wani abu mai tsayi irin ta ba to haka zunuban kafirai ka zo su rana a kiyama su ɗauko shi bisa gaban su su taho da shi wurin rana a kiyama rihan fatar kabon sai ta hau su su taho da shi wurin kiyama ala su zaba ala sa'a ya munana ma ya zuruna abin da suka duka ai ma ya miluna abin da suka duka wannan zunuban da za su ɗauko cikin sura mahi muni da kuma tsayi mahi tsayi wannan abin ya yi muni inda Allah Allah ta kiyaye mana dauka da Allah ta kiyaye mana gani ne ya an kai ko to ana mun za mu tsaya a wannan makaranta daidai Allah ta ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah ta gafarta mana muna ma mu bi bukala da cewa yau an doki azumi wa Allah ya gura mana farkon tilaya Allah ya gura mana kafin tilaya kuma Allah ya ba mu ikon tsayuwa da haƙoƙin wannan wata zahiri da batini Allah ya sanya mu cikin waɗanda yake gafarta ma cikin waɗanda yake wa rahama cikin waɗanda yake yanta a cikin wannan wata albarkan mana Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka yi azumin da su ba za kuma ba su kai bana ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ba mu cika da imani waɗannan yanayoyin da muke ciki muna da zarfi ga Allah Najeriya ta yi rikici ba zaman lafiya kashe kashe da zafi zafi sun yawa har mutum yanzu kowa hannunsa a gaba mu dai ba mu da malaba la malja wa la manja minna illa Allah illa ilayhi ba mu da wani kuma sai ga Allah saboda kamar roƙon Allah bi fadlihi wa karamihi wa mannihi wa judihi wa lutfihi Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya mai da mu da ƙarfin tattalin arzikin mu kuma da arzikin ya zama na godiya ba na mutunci ba albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka fatiha da salatin fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تدريب الدار العظيم صلاة تفتح لنا بها ابواب الدار الدين وتخلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين